بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صوت ياي كدني daga cikin ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأقار ون سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda kame da aka sani muna nan cikin kitabul fara'id baya yi masu muna cikin kitabul fara'id bayanin rabannin gado za mu tashi kan babi na goma sha ɗaya ne mirasu wilayati la'asaba wato gado na bi da bi da asibai suke da shi mana waɗanda suke gado na asibanci a matakansu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wane ne ya fi cancanta wane ya fi wane cancanta wane ya fi to haka bi da bi na gadon asibai yawa bi da bi na gadon asibai ƙala malikun imamu malik allah da shi ya ce al'amurul mujtama wa alaihi indana al'amarin da malamai suka haɗu a kansa a wajenmu allazi lahtila fihi wanda babu saɓani a cikinsa ko a kansa wallazi a daraktu alaihi a halal ilmi bi baladina wanda kuma wato shine abinda na tarar da masana ma'abuta sani suna a kansa a garinmu madina fi wilayatil asaba game da jeri na bi da bi da asibai suke da shi a wajen gado wani in yana nan shi ya cancanta fiye da wani in baya nan kuma sai wani bi da bi to shi ne annal akhalil abi wal ummi wato ɗan uwa shaƙiƙi wanda aka haɗa uwa da uba da shi shi da mamaci uwa ɗaya uba ɗaya suke shaƙiƙi ne aula bil mirasi min al akhilil abi shi ne ya cancanci ba shi ya fi cancanta ba yawa shi ya cancanci gado domin dama in dai akwai shaƙiƙin shi abin bai ba shi ma da cancanta aslan ballantana a ce wannan shi ya fi shi saboda haka wato auladin wato laisat alababiha wato ɗan uwa shaƙiƙi wanda aka hai haɗin uwa da uba da shi shi ya cancanci gado min al'akilil abi a kan ɗan uwa na ɓangaren uba kaɗai da mutum zai mutu yana kalala ba ɗa ba uba ba da kowa sai ‘yan uwansa guda biyu kawai a duniya ɗaya shaƙiƙi ɗaya li'abbi to ba wata wata shaƙiƙin nan shi zai gaje gaba ɗayan dukiyar yawwa ko 1% ba zai bar masa ba sai dai ya bashi kyauta ko sadaka amma dai bai cancanci komai ba wal akhulil abi aula bil mirasi min banil akhilil abi wal ummi sannan ɗan uwa li'abbi wanda aka haɗa uba kaɗai da shi aula bil mirasi shi ya cancanci gado aka ya kamata ka ce shi ya cancanci gado min banil akilil abi wal ummi akan ƴaƴan dan uwa shaqiqi dan uwa shaqiqi in yana nan da abi ba zai motsa ba amma in shaqiqin ya mutu yana da ƴaƴa amma amma kuma dai akwai li'abbi to li'abbin yanzu shine yafi kusaci ‘ya'yan ɗan uwa shaƙiƙi wanda uwa ɗai uba ɗai suke da wato mamaci da baban nasu ba su da komai ɗan uwa da abin ɗan uban shine mai dukiyar duka da mutum zai mutu ya bar li'abbai a in ce ‘ya'yan shiƙiƙai da yawa amma a gefe guda yana da li'abbi guda ɗaya to li'abbin dai shine mai gado ya ce wa banul aki lil'abi wal ummi aula min banil aki lil'abi yau kuma in yan uwan mubashiratan babu su sai ƴaƴansu to ƴaƴan dan uwa shakiki wanda aka hada uba da uwa da shi su suka cancanci gado akan ‘ya'yan ɗan uwa da abbi kamar yadda iyayensu ma ‘yan suna nan shagiƙin kaga shi ya cancanci gado ba da abbi ba to haka in babu iyayen gaba ɗaya ‘ya'yan ɗan uwa shagiƙi su ne suke da gadon yawa ba ‘ya'yan ɗan uwa da abbi ba wa banul aki lil abi aula min bani ibn al-akil al-abi wal ummi sannan ya'yan dan uwa li abbi ya'yan dan uwa li abbi dan uwa da aka hada uba da shi to ya'yansa in suna nan aula su suka cancanci gado min bani ibn al-akil al-abi akan ya'yan dan dan uwa lil abi wal ummi yawa wa'annan wato ‘ya'yan ɗan uwa ne li'abbi wa'annan kuma jikokin ɗan uwa ne shaƙiƙi to ‘ya'yan ɗan uwa li'abbi su suka fi kusace a kan jikokin ɗan uwa shaƙiƙi kamar yadda ɗan uwa li'abbi ya cancanci gado in akwai shi a kan ‘ya'yan ɗan uwa shaƙiƙi a rasuwar ومن ينازع في ولايته من عصبته da shi da wanda yake jayayya da wani dangane da matakinsa na bi da bi daga asibansa idan wani yana ganin ko ana ganin la'alla zai fi kusaci kamar wani ya ce da su wannan fa da mahaifina uwa da uba da suke ta za a yi dan ubansa ko kuma wanda suka hada uba wanda ko jituwa ma ba sa yi har ko iyayensu ma ko jituwa ba sa yi har duka mutu sannan a ce shi zai ci gado ba mu ba to to sai ka duba ka danganta shi fa in wajatta ahadan in ka samu wani minhum cikin atiban yalqal mutawaffa yana saduwa yana haduwa da mai rasuwa ila abin zuwa ga uba la yalqahu ahadun minhum ila abin dunahu ba wani ɗaya cikin sauran asiban da yake gamuwa da wato uba kafinsa ba wani wanda ya fi shi saurin ko kusaci na isa zuwa ga uban to faj'al mirasahu ka sanya gadonsa lillazi yalqahu ila al-abil adna ga wanda zai gamu da mamacin zuwa ga uba mafi kusa za ka ga shaƙiƙin ya fi kusaci da wato shi mamacin kusaci da mamacin zuwa ga mahaifinsu ko da yake dai shi da li'abbi duka uba ɗaya ne amma ya yi rijihani saboda akwai haihuwar uwa tarin jayar da shi duk da uban ɗaya ne to amma idan ka ɗauki misali li'abbi da kuma 'ya'yan shayiƙi kaga wato li'abbi ya fi kusaci zuwa ga mamacin don uba ya haɗa su kai tsaye amma su shagiƙai ‘ya'yan ɗan uwa shagigi kaga akwai wasiɗa ta shi mamaci yace faj'al mirasahu ka sanya gadon salillazi yalqahu ga wanda zai gamu da shi ilal abin adana zuwa ga uba mafi kusa duna man yalqahu ila fawqi zalika koma bayan wanda zai gamu da shi amma sai an tsara wannan matakin na farko kamar misali da ne kaga misali shakiki da li'abi uba ɗaya ne to amma misali shakiki ya samu rijihani saboda uwa ɗaya suke to amma in ka zo kace li'abi da 'ya'yan shakiki kaga li'abi ya fi kusa ce saboda uba ya haɗa su da mamaci kai tsaye yawa uba farko amma misali 'ya'yan shaƙiƙi kaga sai da aka samu wasu ɗarfi mamacin tukuna wato kaga ashe li'abin ya fi kusa shi sanan fa in wajadtahum kullahum yalqawnahu ila abin wahidin idan ka same su dukan su to asiban suna gamuwa da shi zuwa ga uba guda ɗaya yajma'uhum jami'an da ya haɗa su duka fanzur aqadahum minan nasabi sai ka duba wanda yake su kusaci na dangantaka fa in kana ibnu abin in dan uba ne faqad kadai faj'alil mirasa lahu dunal adarafi to sai ka sanya masa gadin shi kadai koma bayan wanda yake shi nisa kamar dan shaƙiƙi ko jikan shaƙiƙi wa in kana ibna abin wa ummin yawa wa in kana ibna abin wa ummin ko da ya zama wanda yake ya fi nisan wasiɗarsa ɗa ne ga uba da uwa kamar dai ɗan shaƙiƙi ko jikan shaƙiƙi to amma shi wannan ya fi shi ɗan uba mubasharatan yake. wata'ala zakara fi kitabihi mirasal ummi min waladiha dalili kuwa shine cewa ita uwa aha Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafinsa mai tsarki gadon uwa min waladiha gadon uwa daga ɗanta in ya rasu Allah ta'ala ya faɗi wannan tana da wato sulusi in kuma akwai masu tsare ta tana da sulusi wa mirasal banati ya ambata gadon 'ya'ya mata min abihinna daga mahaifinsu in ɗaya ce ta samu rabi in suna da yawa su samu sulusani in kuma suna da yawa maza da mata su yi lissakar misu hazilun sayai akwai namiji a cikinsu haka ne ku wa mirasar zaujati min zaujiha ya ambata gadon mata ta aure daga mijinta in mijinta ba yi da ɗa ko jika ƙololuwarta tana da rubu'i in kuma akwai tana da sumun wa mirasal akhawati lil abi da gadan yan uwa ta bangaren uba yawa yawa wa mirasal akhawati lil ummi da gadan wato yan uwa ta bangaren uwa gadan yan uwa ta bangaren uba wato yana ta'allake da gadon yan uwa shagigai ko yawa in shagigai ne wato aka samu yawa to kaga su ne aula in su kadai ne ma suna iya ragewa wato li'abban sudusi to amma wato ita kadai ce wato ma'ana dai idan ya zama ita kadai ce za ta samu nisifi abin nan li'abban samu sudusi ana samun wannan to amma idan sun kai da yawa kaga an ce su za su samu su lisani su li'abbai ma ya zan ba za su samu wani abu ba sai din akwai namiji su dai an faɗi wannan a baya ko wato amma in babu shage kan kaga li'abban su za su tsaya wannan matsayi ya ambata gadon yan uwa li'ummai yan uwa mata li'ummai wanda ɗayan su za ta samu sudusi da yawansu kuma su samu sulusi in suna da yawa kenan kamar yadda muka karanta aya akan haka sutun nisa wa warisati lijaddatu billazi jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha kaka uwar uwa ko uwar uba kowace in ita kadai aka samu ko kuma in san hadu to ita kuma kaka za ta yi gado ne saboda dalilin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akanta tunda babu aya aya bata ambata gadon kaka mace ba amma dai hadisi ya zo mun karanta tana da sudusi ko a hada su a sudusin wal mar'atu tarisu man ata qarhiya nafsuha ita kuma mace za ta gadi wanda ta yanta da kanta idan misali mace ta yanta bawa ko baiwa da kanta ba babanta ko ɗanta ko waninta ba ita mace ba ta gadan wato ‘yantawar waninta ko babanta ne yauwa amma ‘ya'ya maza su za su gaji wala'ar mahaifinsu ko da jikoki ne inda maza ne in babu wanda su su cancanta to za su gaji maulan da babansu ya ‘yanta ‘yan bayanan sai su gaje shi amma banda ‘ya'ya mata bare jikoki to shi sa'anan ya ce mace za ta gaji wanda ta ‘yanta da kanta ita ta mallaki bawan ko baiwar ta ‘yanta shi kuma ta ‘yanta shi ba da fansa ba to in ya mutu ko ta mutu babu magaji asibi to abin da maulan ya bari ko ta bari to wannan nata ne ko kuma abinda masu gadon suka rage tun da babu asiri lian Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum fa in lam ta'lamu aba'ahum ko fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum idan ba ku san waɗanne ne iyayen su ba saboda kamo su aka yi kawo su aka yi ba ku san daga ina aka kamo su ba to duk da haka kada ku yi tabanni ku mai da su ‘ya'yanku da za a dan nasabta su da ku ba kamar waɗanda kuka haifa na nasaba to ‘yan uwanku ne na addini kuma majibintanku ne barorinku ne to wannan ‘yan uwantakar ta barantaka to ta ‘yantawar kenan ita ce ta ba da haƙƙin gadon kamar da suna ta fassara yan uwa yan uwantaka ta addinin yawa da farko an ci gado da ita amma Allah ta'ala ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah to wannan sai aka mai da gadon kawai ya zamanto na zumunci yawa in dai ba ta fuskar yantawa ba ɗa ya gaji wani ɗa alhali ba zumunta saboda uhuwa ta addini kamar da aka yi a farkon musulunci wannan sa aka soke amma wala'a wanda ya yanta bawa ko baiwa wannan kyautatawa ta yantawa sunna ta tabbatar da cewa akwai zumunci hatta na gado alwala'u luhmatun kaluhmatin nasab la tuba'u wala tuhabu ko la yaba wala yuhabu saboda haka suna ta tabbatar da cancantar gado ta wani ko mace ce ta yanta bawanta to tana da gadansa in bai da magada a shigar amma sai dai kawai ba za ta gaji abinda waninta ya yanta ba ko da mijinta ko ɗanta ko mahaifinta sai abinda ta yanta da kanta amma maza ya'ya maza to su za su gaji abinda waninsu ya yanta wanda za su gaje shi to za su gaji wanda zai gada ta fuskar wala'a za mu tsaya ana insha Allah na'am eh su abin nan maza ba sa jawo wa mata yawa su kaɗai za su keɓanta da gadon eh ba za su haɗu da su a yi kaman akon mubarakun ba eh su kawai su mazan su ne za su keɓanta da gadon inda gado ne na wala sai mace yin ita kaɗai ta ta yanta abinda ta yanta kawai sai ta gaje shi amma in ba haka ba to maza su ne suka cancanci gadon eh to an faɗi wannan maulal asfal kenan ko yawa maulal ala da shi aka yi jima'i kan cewa zai gaji wanda ya yanta amma maulal asfal akwai magana mai rauni cewa shi ma da aka yanta in mai yanta shin ya zama bai da asibi zai ci gado amma dai magana an ce ba ta da ƙarfi sabuni ya ambata wani da wasu masu abin nan kitabul mawaris kutubul mawaris amma sun ce wannan magana ba ta da ƙarfi Allahu alam Allah samu dace mace ta mutu tabar na'am na'am akwai yanwa da yawa tana da sulusi ba abin da zai hana ta wani ko kaka kuma kaga uwa ta kawo da ita ku ko ba haka ba akwai mahaifiyarta yawa sannan kace akwai kakarta to ita kakar na eh ok haka eh tare da haka ai ta uwar ai tana kange su duka ai yawa sannan sai suwa yawa yan uwa li abbai eh shakikiya eh ita ita kadai ka tana da nisufi wannan yawa yawa yan uwa li abbai su kuma maza da mata to kaga abin da ya rage misali idan aka baiwa uwa sudusi yawa tunda kaka an kange ta sannan aka baiwa ya shakikiya nisifi kaga sulusani sun safiya tafi kenan ko to kaga wayannan li'abban maza da mata saboda shi namijin ko mazan da ke ciki sai su gaji sauran a mazan su na asibai yawa li zakari mil hazil usayaini shine zahiri wallahu alam amma ga nan alkali sai a tambaye shi sai su suke ɗabbaƙawa yau da gobe Allah sa mu yi daidai na'am eh baiwa eh amma eh eh amma eh eh eh eh mm eh Mm. eh yan uwa maza da mata wani yan uwa shage kai eh eh naji dai eh eh naji dai to sana akwai baba eh ato aka su kan dama baba an ce ba ta ciki ai ba ta da gado asalan su so su wa'annan kaga ai su gaji dukiyar duka gaba ɗayan dai ba kowa in ba kowa in maza da mata ne kaga sai su yi lezaka mai min su hazar ɗan saye ne kuma maza ne zalla sai su yi gadon daidai wa daida amma in mata ne zalla to shi ne za a ce suna da sulusa ne ko tun da mata ne zalla ita an ce ba ta da gadon asalan ba da gadon asalan yawwa Allahumma illa mis kamar na ambata duba da misali in akwai abin da ba mai shi wanda kuma a nan tun da ka ce ma maza ne yawa aka ga ko ɗaya ne ba wani tunanin ma cewa wani abu ya ragu saboda haka ita dai ba ta ciki sai dai kyauta ko sadaka yawa wallahu alam to Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu eh to ina ganin sai mu yi sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta